تعالى ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا دكا كراوي قد أبي سنزو وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara wannan littafi mai suna hidayatul mustafi wanda dama a tsari idan mun gama kitabun tajwid ita ce za mu ci gaba ko mun kare ke littafin kitabun tajwid da izinin Allah kuma za mu fara hidayatul mustafi insha Allah farko sunan wannan littafin hidayatul mustafi shiryan mai wanda yake son ya sami amfani amma gali amfani watan ilimi domin da abin da zaka sama na ilimi kuma kamar ci wannan mai mustafidin ne ko to hidayatul mustafid shiriya ga wanda yake neman amfani ma'ana wanda yake neman fa'ida to wannan littafin za ta zama shiriya ne a gare shi za ta zama wacce za ta mai jagora ne zuwa ga fahimtar ka kawa'id na tajwidi fi ahkamit tajwid galibi mukan ce ne hidayatul mustafida a hidatul mustafid ne kawai kamar littafin shazal urf mukan ce ne shazul urf na ta na wannan sarfu a shazal arf shazal arf shine sunan littafin insha Allah ta'ala to Allah shi mana muwafaka kai tsaye kawai zamu je zuwa ga mukaddima kalmar mukaddima kana da luga biyu ka iya cewa mukaddima haka ne ko haka ne ko ka iya cewa mukaddima ka iya cewa mukaddama daga fi'ilin kaddama yuqaddimu asalinsa mujarradinsa shine kadima ya gabato bi ma'ana aka bala kadima zaidun min safarihi ga zaidun nan ya gabato ko ya dawo daga tafiyarsa to idan kana son ka mai da shi anan lazimi ne intransitive ko in kana son ka mai da shi ya zama muta'addi sai kai madadin dinnan shadda sai ka ce kaddama ma'ana ya gabatar ya yi presenting wani abu in Allah da ba shi da yan uwa akwai tajwidi za mu fara na turanci insha Allah ta'ala saboda waɗanda ba su da hausan bai ishe su ba su rinka saman wannan insha Allah amma kusan wannan shi duk za mu rinka tura shi ne ta WhatsApp insha Allah ta'ala to Allah ka samu dace idan aka ce muqaddama watan wata littafi ce ga tanan kai ne kake mene gabatar da ita da kanka da ka kaddama yukaddimu ya gabatar yayi presenting din wani abu kamar misali ka ce kattaba kataba kattaba ko kuma misali ka ce fariha yayi farin ciki in kana son ka ce ya sa wani yayi farin ciki sai ka ce mene farraha zaka yi tadhifi ko da wazni fa'ala to dama menene masdarin wazanin fa'ala malamai taf'il ko mun yi shi a cikin lamiya kaddama yukaddimu taqdiman farraha yufarrihu tafrihan haddasa yuhaddithu tahdisan Allah ka samu dace malam yake cewa ma hakikati tajwid lugatan wastilahan menene hakikanin ma'anan tajwid lugatan wastilahan bisa ga ma'anan a malaman tajwidi da kuma luga lugatan shine literal meaning yanda ma'anar take a cikin larabci kalmar tajwid da ka jawwada ne yujawwidu tajwidan jawwada shay'a ya kyautata wani abu da a ce za a baka sharan allan nan sai ka share shi tas ta yadda ba wani alama da za a iya gani to shikenan jawwata bi ma'ana ahsanta ko kuma hassanta istilahan bisa ga binciken malaman tajwidi kenan wato technical meaning am jawab shine at-tajwidu lugatan al-ityan bil jayyid shine ka zo da abu da kyau zai kewa da abu mai kyau ma'ana ka aikata wani abu da kyau ta hanyar kamala a baka dama ka dinka yadi misali wani ya zo ya neme ka ka dinka yadi sai ka dinka da ma'auni mai jami mai kyau jawwattahu ka ci abinci ne saboda malam miyan nan akwai daɗi malam ga ta mamiya mai gilashi shi ke da ka ci sai ka da kwano shi ma ai jawwatahu idan ka aikata wani aiki ka aikata da kyau mana duk abin da ka aikata ka aikata da shi da kyau wajen yin kamala to shi kenan ka yi tajwidi wasla bisa ga binciken malaman tajwidi shine ilmun shi ilmin tajwidi wani ilmi ne ma'ana an ce at-tajwid ilmin wani ilmi ne ya urafu bihi ai bihi ya urafu da shi ne ake fahimtar i'ta'u kulli harfin haqqahu ba kowane harafi haƙƙinsa wa mustahaqqahu amina sifati haka ne wa mustahaqqahu da kuma waɗansu hukunce-hukunce da yake ƙara cancantuwa da su za mu ga bambanci mai tsakankanin haƙul harfi da mustahaƙul harfi amina sifati kamar siffofi wal mudu da kuma mudoji wa gairi zalika da makamancin haka watan da wani haka ka tarki kamar tarki ko tafkin da tafkin wa nahwihima da makamancin su to akwai waɗansu kalmomi guda biyu haƙul harfi da kuma mustahaqqul harfi idan an ce haƙul harfi me ake nufi mustahaqqul harfi me ake nufi idan an ce haƙul harfi shine ka tabbatar ma da harafi haƙƙinsa kowane harafi yana kunshi da abubuwa guda biyu su ne suke fitar da shi na farko akwai mafitansa na biyu kuma siffofinsa banda waɗannan abubuwa guda biyu ba wani abun da harafi ke da alaƙa da su wajen ilimin tajwidi to don haka idan ka ba harafi haƙƙinsa ta wajen makharij to da kuma sifat to shikenan ka ba ka mene ka ba harafi haƙƙinsa ka zo za ka fitar da harafin ba'un ba ba sai ka fitar da ita tsakankanin shafatain sannan kuma ka bata siffofinta na jihar aka ji ta bayyane da kalkala to to ba ma diga mata adifin ko to barakallahu fiku barakallahu fiku an kin kafa na da kyau mana Allah saka da alheri na barakallahu fikum idan ka ba ba'un siffanta na na farko jahar na biyu kuma shidda na uku kuma istifal na hudu infita sai na biyan mene iflaq to sai na shida kalkala to har ba'un nan ka bata hakinta ko yaya a'a hakkul harf ne muke magana kai ko za mu zo mu sa ko yaya aka dan samu tuntube to sai ya zama lahanu kuskure malaman tajwidi sukan ce allahanu ma'ana al-khata al-khata misali والذين هم بربهم بي ina ji yanzu kowa ji shi nan ko to jihar kenan idan ka furta harafi ya fito da sauti bayyananne duk wani wanda ke kusa da kai zai ji ana ce mu siffar jihar mun bince nan ko na farko kenan amma idan na karanta sun ce wallazina hum bi rabbihim bi rabbihim an ji ba wanda da kyau to wannan ya zama mene ya zama allahanu ya zama kuskure shi yasa na daya daga cikin in ka ga malaman na malal alkalai na zaune akan kujera suna kula malam ba karima yake ciki ba sai sun kula da kowane harafi ba sai an fita da mafitan shi an za a kula da ka fitar da shi daga mafitan sa ka fitar da shi da ka bashi siffofin sa biyar ko shida ko bakwai ga sannan kuma ga ahkam na idigami iqba'i izhari iqlabi tasili ibdali imala ishmami duka fitar malam ba fa karima aiki bane ba karamin aiki ba ne to Allah ka samu dace yan uwa idan ka zo sifatul huruf wallahi mutum na bayan ka da zaran ya faɗi harbi zaka ce a'a mamudu da Allah ka canja ka canja da ka ji kawai zaka ce mishi canja saboda bai fitar da harafin da kamar fitar sa ko kuma bai bashi siffin sa ba jama'a mun fahimci wannan ko misali kuma fadin Allah madaukin sarki anna sababna alma'a sabba sabba mai karanta sai ce sabba sabba sa yanzu ya fitar da shi daga mafitan sa to kaga wannan bai ba haba'un bai ba sadun haƙƙinsa ba bai ba sadun haƙƙinsa ba mun fahimci nan ko Allah ka samu dace idan aka ce mustahaqul harfi kuma shine wani haƙƙi ne ko wani hukunci nan zaka bashi amma asali ba haƙƙinsa bane wani dalili yasa saboda mujawara ko ya makwabci wani harafi to dalilin makwabtakan wani harafi ko alakantuwa da shi kuma kamanci wannan shi zai sa a bashi wani hukunci kuma daban misali harafin alifun alifun ana mishi menene ana kawar shi ne ko ana sirar shi sirra ake yi ko to amma idan ka zo karanta fadin Allah madaukin sarki wannan harafin kafin ana dai kawar shi to idan ka zo ba za ka ce bari kai kokari ka kaurara kafin kuma alifin ka sirra ba ka ce kwala to babu kwala a Qur'ani kai ko larabci ma babu to yanzu sai ka hada automatically sai ka hada da kafin dinka da alifin dinka sai ka ba su mene tafka ban sani ba mun fita ko idan ka zo sai ka karanta qala wa qala allazina la ya'lamun kamar misali ko faɗin Allah madaukin sarki inna wajadnahu sabira sabira so kai ma da takeice daga cikin maratib na tafkimi wannan shike da martaba first class shike da martaba na farko akwai maratib matakai matakai da aka bi wajen harfa wajen karar harfa zamu gansu insha Allah ta'ala duk harafin da ka gan shi ya zo da fatha sannan kuma gabansa aka samu alif to shi wannan shine za ka ba shi mataki na farko ajin farko wajen tafki wajen kawarrawa mun fahimci wannan ko to idan muka lura da kyau kana muka ce asalin alifin nan menene tarkik wajen kawar a ba wajen tasarrufa ba wajen tajwidi kana kana za ka sirara alifin yanan ko a tarkik sirarawa shine asalin alifun siffar alif kenan to amma a nan guraren idan ya zo gaban ɗaya daga cikin harfin harfin istila'i sai ka kawar shi to yan uwa idan muka kawar alif aqala sabira da irin misalin irin su nan babban shi haƙuhu ne kuka mustahaquhu jazakumullahu khaira mun ba shi haƙuhu ne amma mustahaquhu ne wannan misali kenan na farko sannan kuma misali na biyu alifun idan muka zo cikin karatu muka, muka ja alifun za mu kaddara sharka nawa ne biyu aslan ko to amma yanzu idan muka zo misali faɗin Allah madakin sarki na'am قال قائل منهم إني كان لي قرين قائل in kun lura da kyau nan mun ja alifin har ka bi muka ja kaga mun yi kari ko to yanzu menene asalin alifin dangane da harka harka bi ko wannan shine hakuhu amma anan sai muka bashi misali ko harka hudu ko kuma biyar za mu iya bashi wata ma kira za mu iya kai shi shida to yanzu na an bashi haƙƙinsa ne ko ku mustahaquhu to akwai dai misalai da yawa to Allah saka da alheri barin mun dai na mun dai fahimci bayanin ko masha Allah to su'al ma ga tu ilmin tajwid menene isa matuka insha Allah za mu sai mu tashi fasalin gaba kawai insha Allah ta'ala ai ba da kai aiki Allah saka maka da alheri ma ga tu ilmin tajwid menene isa matuka wajen ilimin tajwidi ma'ana wani matsayi ne a cikin ilimin tajwidi idan ka kai za a ce ka zama shakundum Allah jikan Dr. Sani wani matsayin da za a ce gashi kai yanzu kai yanzu ka zama ka kai matuka ka kai makura ka kai magaryan tikewa ka zama farfesa yanzu kuma kai sai dai a zuwa zauna dauka da gare ka jawab amsa gayatuhu kaiwa makura a cikin wannan ilimi shine bulugun nihaya shine mutum ya kai kololuwa fi itikani lafzul qur'an wajen yin tsantseni wajen karatun alkur'ani alama tulukiya kamar yadda aka ruwaito kamar yadda aka karbo min alhadartin nabawiyya daga fadan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-afsahiyya mafi fasaha wato ma'ana shine ka karanta alkur'ani kamar yadda aka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan kai ka kai matuka a nan za mu gane kenan koyon ilimin tajwidi kamar yadda muke haka nan ba wajibi bane shi amma karanta shi ba wajibi ne da dabbaka shi cikin karatu wajibi ne ko to sai dai kuma idan muka amfani da alwasailu laha ahkamul maqasid ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa to sai kuma muka shi in baka koya ba ya za a yi to Allah ya saka malami da alheri wakila wani kauli kuma aka ce ghayatuhu isa matukansa makura shine saulun lisani anil khata'i kare halce ga barin yin kuskure fi kitabillahi ta'ala yayin ko kuma wajen karanta littafin Allah subhanahu ta'ala kun ga dai dukkan dai bayanan guda biyu babu tuka da warara ciki idan ka kai makura ka iya karanta alkur'ani kamar yadda aka samu daga fadan mazo sallallahu alaihi wasallam shikenan zaka samu daman kare halcenka daga mene kuskure to na karke kuma menene hukuncin musulunci dangane da koyon ilimin tajwidi ko kuma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma Allah subhanahu wataala don kowannen su mai sa shari'a ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza to ya zama shari'a at-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifaya shi tajwidi babu sabani akan cewa shi fardu kifaya ne amma anan yana nufin ilmu tajwid domin tajwidi akwai ilmuhu akwai kuma tatbiquhu to tatbiquhu hadha wajib ko kuma al'amalu bihi aiki da ilmin tajwidi wajibi ne ka karanta alqur'ani da hukunce hukunce nasa wajibi ne amma koyan ilimin kamar yadda muke yi yanzu wannan wal amalu fardu kifaya ko farli ne irin na daukewa wata mana idan aka zaɓi waɗansu su je su koyo to sun ɗauke ma sauran gari ba zai yiwu a ce mutanen kano ga baki ɗaya ba su ilimin tajwidi ba sai sun zo zaria ko kaduna a ce dukkan su taso da yan kasuwansu da likitoci da waye da waye kaga za a bar wasu abubuwa za su faɗa cikin barna ko to sai a sabu wasu su zo su koya to waɗanda aka zaɓa a kansu su ne ya zama wajibi a kansu kaga sun ɗauke ma sauran idan suka koyo sai su je su karantar kenan wal amalu bihi sannan yin aiki da shi fardu ainin wannan farli ne na aini watan farli ne wanda ke kowa dole sai yayi dole in za ka karanta alkur'ani ka karanta shi da tajwidin sa akwai dai hadisai da dama da suke nuni akan haka ana kulli muslimin akan kowane musulmi wa muslimatin da musulma musulmi namiji da mace minal mukallafin haka ne ko daga cikin waɗanda nauyin shari'a ya hau kansu Allah ka samu dace insha Allah subhanahu ta'ala sai mu dakata nan to karatun mu yanzu insha Allah zai kara budada da faɗaɗuwa insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka